بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma yau muna sha hudu ga wata ramadan hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar jiya mun yi gabatarwa kan wannan sura mai albarka suratul nahl naml ko insha Allah za mu tashi akan tafsirin farkon wannan sura zuwa ga abin da Allah madaukaki ya saukaka na tafsirin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون حسبك Allah madaukaki ya bude wannan sura da huruful muqatta'a ba sin Abdullahi dan Abbas ya ce wannan sunaye ne suna ne daga cikin sunayen Allah kuma ya gabata kan cewa malamai suna barin ilimin wannan ga Allah madaukaki Allahu a'lam bi muradihi bi zalik domin harufa ne shi kuma harafi idan bai gangamu ba da kalmomi ba baya daukan ma'ana qala tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin tilka ay hadhihi ayatul qur'an aslun tilka nuni ne na abin da yake nesa amma ana nihin nan aka kamantar da abin da yake kusa domin ayoyin alqur'ani a kusan mutum tilka ayatul qur'an هذه آيات القرآن وأن آيوين القرآن وكتاب مبين أي آيات كتاب مبين هل لو آيوين كتاب لتهيك القرآن مبين بينني هدى وبشرى للمؤمنين شريوا نيغا مؤمني دقفتا سنة البشر نيغا مؤمني وان سكا قسكتت وان القرآن دا الجنة Allah ya musu albishir da shiga aljanna alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zaka su wane ne wannan su ne wanda suke tsaye da sallah kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita tare da ilimin sharuɗanta da rukunanta da wajibobinta da mustahabbanta yinta a lokaci wa yutuna az-zakata suna bada zakar dukiyoyinsu wanda Allah madaukake yayi umarni a bada zakka idan shekara ta kewayo in dukiya ce in kuma kayan noma ne lokacin da aka girbe wahum bil akhirati yuqinun game da lahira kuma babu tantama tare da su babu shakku sun tabbata cewa akwai kiyama ranar lahira za ta zo wadda Allah madaukaki zai wa kowa sakamako da abin da ya zo da shi na aiki innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum lalle wanda ba su yi imani da ranar lahira ba to mun kawata musu ayyukansu alkabiha munanan ayyukansu sai muka kawata musu suna ganin cewa ayyuka ne na gar na kwarai ayyuka ne masu kyau hatta ra'auha hasana har sai da suka ga cewa wannan ayyukansu masu kyau ne kuma so tari zaka ga mutumin da yake kan kuskure kan banna na riko da bannan shi gam gam iya ganin cewa shi wa akan tafarki na gar na kwarai wannan kuma ba dan komi ba saboda sun bar gaskiya Allah sai kawata musu wannan ayyuka nasu munana wahum ya'mahuna ay yataraddaduna fiha mutahayyirin cewa suna kai kawo a cikin wannan ayyuka suna dimammu sun dimauce a cikin su ulaika ulaika alladhina lahum su'al azab wa annan su ne wanda suke da mumuna azaba shiddatul azab wanda suke da azaba mai tsanani fi duniya anan duniya bil qatl wal asri bi badr lokacin da aka kashe su kuma aka kama su a matsayin fursunan yaƙi a yaƙin badar wahum fil akhirati humul khasirun alhali kuma ranar lahira suna daga cikin tababbu li'annahum khasiru anfusahum wa ahlihim wa saru ila nar domin sun tafar da kawunan su da iyalan su aka wayi gari sun kasance cikin wuta wa innaka latulqal qur'an وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون نعم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين نعم الله مدوككي يتي وإنك لتلقى القرآن للي كما ذو صلى الله عليه وسلم ana lankana ma alkur'ani mai girma talqini shine a fada ma ka fadi ka biya ai tutal qur'ana wa tulaqqat ana an baka alkur'ani kuma ana biya ma shi ana karanta ma shi kana biyawa milladun hakimin alim ai wahayi ne daga wajen Allah madaukaki alhakim mai kyawun hukunci a cikin abin da ya shar'anta alimun masali da abin da bayi suke fadi suke aikatawa Allah madaukaki ya ce, "Izƙala Musa li ahlihi, ku tuna, ka tuna ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da Musa alaihi salama ya ce wa iyalan shi, fi masirihi min Madiyana ila Misra, lokacin da ya huto daga Madiyana zuwa Misra, inni anastu nara, abasartu naran, ni na tsinkayo wuta, sa'atikun min habi khabar, da sannu zan zo muku da wani labari daga wannan wuta umkutu makanakum ku zamna a inda kuke sa'atikum bi khabarin ani tariq zan zo muku da labari game da hanya tunda bayani can mun gani a cikin suratul qasas Musa alaihi salam sun bace ya bace hanya lokacin da ya taho hanya ta bace mishi zuwa Misra kuma haka wannan ayoyi suka zo da wannan bayani ana Allah ya ƙara bayani akan cewa ya cewa muta yallan shi su zamna zai samo game da labari ina hanyar misra take wa kana qad taraka tariq aw atikum bi shahabin qabas bi shahabi qabas ko kuma in zo muku da wani gurhucin wuta da shihab da qabas ma'anar su guda daya qala ahlu kufa mutanen kuba suka ce bi shahabin bitanwi suka mai faduwa wasulla shihabin wa وقبس جعلوا القبس نعتا للشهاب sai suka sanya kabas kin nan kama ce ta shihabu kin nan sauran malamai suka karanta bila tanwin ba tare da tanwini ba alal idafa su kuma suka raba kabas sai zuwa shihab wa hiya idafatu shay ila nafsi kamar ka raba abu da karan kanshi ne li'anna shihab wal qabas mutaqariban fil ma'na domin shihab kinan da qabas suna kusa gab da juna a ma'anance wa huwa udul ladhi fi ahadi tarafihi tarafaihi nar shine iccen da ɗayan gehen shi akwai wuta kuma dai gurhucin wuta walaysa fi taraf al akhar nar kuma a gehen guda babu wuta wannan sai a ce mai shihab wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce ash-shihab huwa shay'un dhunurin duk abin da yake da haske ma abucin haske sai a ce mai shihab نعم مثل العود والعرب تسمى, تسمى كل أبيض ذي نور شهاب لا ربا سنا أنبت الدأب دي زمن توريني سيستي من شهاب والقبس القطعة من النار قبس كنكم وني ينكني نوتا لعلكم تصطلون أي تستدف تستدفئون سبدا كسامو كجوتا كسامو الموتا دليل سيئ wa kana zalika fi shiddati shita wannan kuma ya kasance a lokacin tsananin sanyi ne falamma jaa hanudiya an burika man fi nari wa man hawlaha lokacin da Musa alaihi salam ya zuwa wannan wuta sai aka kirayi Musa alaihi salam an burika man fi nari an yi albarka ga wanda yake cikin wuta au fi man fi nari ko ga wanda yake cikin wuta wal arabu taqulu laraba suna cewa barakahullahu Allah ya mai albarka wa baraka fihi Allah ya yi albarka a cikin shi wa baraka alaihi Allah ya yi albarka a kan shi bi ma'ana wahid duka wannan ma'ana guda ce wa qala qaumun albarakatu raji'atun ila Musa wannan wasu malaman tafsiri suka ce wannan albarka ta koma ne ga Musa alaihi salam wal mala'ika da mala'ika ba da mala'iku ba akan wuta ba ma'anahu burika man fi man talaban nara Allah yayi albarka a cikin wanda ya nemi wuta wa huwa Musa alaihi salam Allah shine Musa wanda tsiranan Allah da mucin tsara tabbata gare shi wa man haulaha wa humul malaika suka ce wanda suke gehen wuta sune mala'iku allazina haulan nari wa ma'anahu burika fika ya Musa ma'ana aya ta kumshi cewa Allah ya yi albarka a cikinka ya kai Musa wafil mala'ika haka nan a cikin mala'ikun da allazi na haular nar wanda suke da gehen wuta. Wa haɗe ta hiyatun mai inda Allah azza wa jalla li Musa bil baraka. Wannan kuma gaisuwa ce daga Allah mai girma da buwaya ya zuwa ga Musa alaihissalam da albarka. Kama hayya Ibrahim ala alsinatul mala'ikati, kama yadda Allah maɗaukaki ya gaida Ibrahim alaihissalam a bisa halasunan mala'iku haitu dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajen Ibrahim alaihissalam faqalu suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait ahlul bait rahma Allah da albarkatocin su tabbata akan ku ya ku mutanen wannan gida wa madhhabu aktharul mufassirin tafarkin mafi yawancin malaman tafsiri annal murada bin nari an-nur su kuma suka fassara da wutar wannan ana nihin haske ba wutar karan kanta ba zukira bi lafzin nur an ambata da lafazin annara wuta li'anna musa hasibahu nara domin musa alayhi salam yayi tamanin wannan haske wuta ce wa man fi nari humul malaika su kuma wanda suke cikin wuta sune malaiku wadhalika anna nura alladhi ra'ahu musa kana fi malaikati lahu wannan haske da musa alayhi salam ya gani to haske ne na mala'iku lahum zajalun bit taqdis wat tasbih suna da murya suna rera tasbihi tsarkakar da Allah madaukaki kuma shine taqdisi ne hallau tsarkakar da Allah madaukaki wa man haulaha da wanda yake gehe da gehen tawaggo Musa shine Musa alayhi salam li'annahu kana bil qurb minha domin Musa ya kasance a gehen wannan wuta ko haske walam yakun fiha bai kasance ba a cikin ta wakila man fi nari wa man haulaha malamai suka ce ana nihin wanda yake cikin wuta da wanda yake gehenta jami'an almala'ika ana nihi gaba ɗaya mala'iku ba Musa alaihi salam ba da mala'iku wa qila man fi nar Musa wasu malamai suka fassara kamar yanda yake suka ce Musa alaihi salam ake nihi wa man haulaha al mala'ika suka ce sune mala'iku wa Musa wa illam yakun fi nari Musa alaihi salam duk da kasancewa bai kasance cikin wuta ba kana qariban minha ya kasance gabar ta gab da ita kama yuqalu balaga fulanu lil manzila kama yanda ake cewa wane ya kai gida akwai bulaguro wane ai ya tahi ya tahi ya kai gida idan qaruba min lokacin da ya kusanto daga gida ba wai ya shiga cikin gida ba ake nihi amma ya kai ga gida wa illam yablughu ba'da ko da dai bai isa ba sai a ce wane ya kai gida misali in ya shigo gari ko da bai shiga gidan shi ba sai a ce ai wane ya je gida ana nihin ya shiga wa zahaba ba'dhum ila anna albarakata raji'atun ila an-nar wasu malamai suka tai akan cewa wannan albarka ta koma ne ga wutar kanta domin imamu mujahid ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas annahu kana ma'anahu burikatin naru an albarkaci wuta wa rawa sa'id bin jubair an ali bin abbas radiyallahu anhuma qala sami'tu ubayy ubayy yaqra yace naji ubayy dan kabi iya karanta burikatin naru ruwaya shi an yi albarkaci wuta wa man haulaha da wanda yake gehinta wa man qad ta'ati bi ma'ana ma lafazi wannan harafi man kinnan na zuwa da ma'anan ma ka kaulihi ta'ala kama fada Allah madaukaki da yace faminhum man yamshi ala batni idan sai zo ma minhum ma yamshi ala batni wa ma qad yakunu sila fil kalam kuma ma kinnan tana iya zamantowa sila mamadin abin da aka ambata ne kama fada Allah maɗaukaki da ya ce yundun ma hunalika ai allabi hunalika ma'ana burika finnari wa fi man haulaha ina an yi albarka a cikin abin da yake cikin wuta kuma da abin da ke gehenta wahumul mala'ikatu wa Musa alayhi salam sune mala'iku da Musa alayhi salam wa samman nara mubarakatan kama samman buqa'a mubaraka Allah ya ambaci wannan wuta mai albarka kamar yadda ya ambaci bagire ko wuran da Allah ya kirayi Musa mai albarka ne fil buqatil mubaraka kamar yadda yace a wuri mai albarka sai Allah madaukaki yace ya Musa ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب نعم يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون حسبك تكامكين تفسير آية تقوس فلا الله مدوك كده وسبحان الله رب العالمين سألكي ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka da dukkan abin da ya zamanto tawaya ne gare shi rabbil alamin ubangijin talikai thumma arrafa ila Musa bi sifatihi sannan Allah madaukaki ya sanar da Musa da kamannin Allah madaukaki Allah ya sanar da Musa kamannin shi sai ce ya Musa ya kira shi ya kai Musa innahu ana Allahu al-azizul hakim lalle ni ni ne Allah al-aziz mubwayi al-hakim mai kyawun hikima a cikin abin da na shar'anta na halitta qala wal ha'u fi qawlihi innahu imadun hakin nan da yace innahu na hukin wannan imadi ne shi kuma harafi imadi shine harafin da yake raba tsakanin mubtada da khabar kai ya zamanto khabar ya zamanto na atni sai zamanto an raba su walaysa bi kinaya ba wai kinaya bace ba wa qila hiya kinayatun 'anil amri wa sha'an wasu malamai suka ce a ana nihin zauren canzance ne game da al'amari da sha'ani ai al'amur wa sha'anu ai al-ma'abu da ana shi ne da al'amari innahu ya musa innahu ana allahul aziz al-hakim cewa da sha'ani da al'amari kuma ni ne abin bauta ni kadai sun ma ara musa ayatan ala qudratihi faqala sannan Allah madaukaki ya gwadawa Musa alaihi salam kudrar shi sannan sai ce wa alqi asaka ka jefa wannan sandan nan taka falamma ra'aha tahtazzu ay tataharraku lokacin da Musa alaihi salam ya jefa sandan wannan yaga tana motsi ka annaha jannun kai ka ce mucijiya ce as-saghira karama allati yaktharu tirabuha wadda mu yawan tana yawan motsi walla mudbiran haraba min al-khawf Musa alayhi salam da yaga wannan sanda ta koma mucijiya tana motsi sai juya baya ya tsere walam yu'aqqib lam yarja bai dawo ba nam yuqalu aqaba fulanun idza raja ana cewa aqaba wane idan wane ya dawo wa qala qatada lam yaltafit Musa alayhi salam da ya juya baya bai wayoyo ba wa qala Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwaya yace ya Musa ya kai Musa la takhaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun ni wa a wuri na manzani ba sa tsoro qala yuridu idza amantuhum la yakhafuna Allah na nihin cewa idan na lamunce musu to fa ba sa jin tsoro amma al-khawfu alladhi huwa shartu al-iman fala yufariquhum tsoron da ya zamanto sharadi ne na imani to wannan bai ya rabuwa da annabawa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi yace ana akhshakum lillah lokacin da yake bada labari game da sahabban da suka je suka tambaya ayyuka mazala sallallahu alaihi wasallama na gidan shi wanda ba a gani ba sa gani daga aka ba su labarin cewa su suka dauki alƙawalin yace wani yace shi ba zai babarci har abada zai kiyamul lail wani yace har abada ba zai sharuwa ba zai azumi to nan mazala sallallahu alaihi wasallama da ya tashi musu nasiha ya kira sai ce ana akhshakum lillah ni nafi kowa daga cikin ku tsoron Allah amma duk da haka ina aure ina ya azumi wani lokaci in sha ruwa kuma in kwanta bana ya raye bari dare gaba ɗaya shi to shine qala illa man zalama na'am
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين حسبك الله مدعوك كيسيتي إلا من ظلم سوان دي ظالمتي thumma baddala husna sannan ya canza zaluncin shi mai da shi kyakkyawa bayan ya aikata mummuna abu ya aikata abu kyakkyawa ba'da su'in bayan wannan mummuna abu da yi fa inni ghafurur rahim lalle ne mai yawan gafara ne mai rah ukhtulifa fi istithna malamai sun samu sabani a togewa wannan da Allah madaukai yace illa man zalama sai dai wanda yayi zalunci قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطية خاف من ذلك wannan nuni ne ga cewa lokacin da Musa alayhi salam ya kashe bakibtan nan sai yayi tsoro akan wannan sun mataba sai ya tuba bayan haka sai ya tuba fa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la yace ya ubangiji na zalunci kaina da kisa da nayi faghfir li ka gafarta mu faghfara la Allah sai gafarta mu قال ابن جريج ابن جريج قال الله تعالى لموسى Allah madaukaki ya cewa wanda ya daukaka da ya daukaka ya cewa Musa innama akhaftuka liqatlikan nafs na tsoratar da kai ne dalilin kisan rai da kai wa qala ma'anal aya kuma sai yace ma'anar wannan aya la yukhif la la yukhifu Allahu al-anbiya illa bi dhanbin yusibuhu ahaduhum Allah baya tsoratar da annabawa sai da dalilin a zunubin da ɗayansu ya yi, kuma nan akwai matsala cewa annabawa da manzanni ba sa zunubi da gangan. Da abin da za a raba musu na zunubi ne sai dai kan kuskure, amma ba da gangan ba, domin masu mai ne. Kala, sayin asabahu a kafa, idan ya aikata wani zunubi na kuskure, Allah sai tsoratar da shi hatta ya tuba, har ya zamanto sai ya tuba. فعلى هذا التأويل أبسا ونن تفسيري يكون الاستثناء صحيحا سي زمن تو توجي ونن دعكي إلا من ظلم تو استثنائني إنجنتتي وتناهى الخبر عن الرسل سي زمن تو زنشن من ظنيات يدقنا عند قوله إلا من ظلم ثم ابتدأ الخبر خبر عن حال من ظلم من الناس سنة الله مدعوكي يوحال بعد لابارن game da mutanen halin mutane wanda suka yi zalunci kafa mutane gaba daya qala wa fil aya matrukun ustughniya an zikri a wannan aya akwai abin da aka bari wanda an wadatu da ambatan shi bi dalalatil kalami alaihi dalilan abin da yi nuni na ba na baya taqdiruhu faman zalama thumma baddala husna kun gane ko wanda ya zalunci sannan ya canza kyakkyawa ba da su in bayan mu yayi aikata mumuna fa inni ghafurur rahim ni lalle ni mai yawan gafara ne rahimun ne mai rahma qala ba'dul ulama wasu malamai suka ce laysa hadha bil istithna'i min al mursalin malamai wasu suka ce a a wannan togewa ba daga manzanni bane ba li'annahu la yujuzu alaihim zulm domin bayya dacewa zalunci ga annabawa annabawa ba sa zalunci bal huwa istithna'u min al matruk suka ce abinda aka toge wanda aka bari ne fil kalami a cikin magana ba a yi bayanin shi ma'anahu la ya khafu ladayyal mursal manzanni ba sa jin tsoro wurina innamal khawfu ala ghairihim sai dai wannan tsoro a wurin su ne min zalimin da azalime illa man zalama sai wanda ya zalunce sun mata ba sannan ya tuba wa hadha min istisna'il munqati wannan kuma iya daga abinda aka toge wanda aka raba shi da jumla ma'anahu lakin sai dai man zalama min sa'irin nasu wanda ya zalunci daga sauran mutane fa innahu ya khafu to wannan na jin tsoro fa in taba wa baddala husnan idan ya tuba kuma ya canza abin da yake mai kyau ne ba da su'in ya aikata kyakkyawa bayan munana fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne rahimun mai jin kan bayan shi ne ya'ani yaghfir yaghfirullahu lahu wa yuzilul khawfa an allah na gafarta mashi kuma ya gusan mashi wannan tsoro hallau malaman nahu suka ce illa hahuna bi ma'ana wala suka ce illakin nan anan ma'anarsu wala ila kyakkyawa ya kulu la ya khafu ladayyal mursaluna walal muznibuna at-ta'ibun kenan wanda suka zama to bazzani basta jin tsoro wurina haka nan wanda suka yi zunubi suka tuba su ma basta jin tsoro na ka kaulihi ta'ala kamar fada Allah madaukaki da yace li alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum illa allazina kinna illa kinna lallazina zalamu minhum ba wa'anda suka yi zalunci da gare su ba kuma la'alla wannan tafsirin shi ma tafsiri ne na da kyan fuska qala thumma arahu Allahu ayatan ukhra sannan Allah madaukaki ya ƙara gwadawa Musa alayhi salam wata aya daban faƙala wa adkhil yadaka fi jaybik na'am sai Allah madaukake ya cewa Musa ka shigar da hannunka a cikin wuyan rigarka wal jaybu haythu yajibu min al qamis in wurin da aka yanka daga tufa qala ahlu tafsir ma abu malaman tafsiri suka ce kana ta alaihi mudarra'a iya da wata riga wadda take kare shi min sufin daga daga riga da aka yi ta ta suf ta gashin dabobi kamar yadda muke ganin shar wanda mutum zai shiga ciki ta kare shi to suna da riguna su ma wanda wanda take kare su daga sanyi ko daga abin yaki la kuma laha wadda ba ta da hannu wala azrar kuma ba ta da butunna fa adkhala yadahu fi jaybihi sai sanya hannun shi ta bangaren wannan wuya wa akhrajaha sai fitar da ita faida hiya tabruqu mithlu albarq sai ga ta tana walqiya kaman matsayin walqiya fadhalika wannan shine qaulihi ta'ala fada Allah madaukake da yace takhruju bayda'a min ghairi su'in hannunka za ta huto ba tare da cuta ba ai min ghairi barasin ba dalilin albaras ba wannan haske haske ne na mu'jiza ba na cuta ba fi tisi ayat a cikin ɗaya daga cikin ayoyi guda tara yaqulu hadhihi ayatun min tisi ayatin anta mursalun bihinna wannan ɗaya daga cikin ayoyi guda tara ne wanda za aka aiko ka da su ila fir'auna ya zuwa fir'auna wa qaumihi da mutanen shi innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai wanda suke tsallaka dokokin Allah madaukaki sai Allah madaukaki ya ce falamma ja'atuhum فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah maɗaukaki ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsira lokacin da ayoyinmu suka zo wanda ayoyi ne ƙarara babu ruwa-ruwa cikinsu yubsiru biha wanda ake tsokaci da ita ana gani ko ana izna qalu hadha sihrun mubin dan zalunci sai suka ce ai wannan sihiri ne ƙarara zahirun bayyananne wajahadu biha suka yi inkarin wannan ayoyi suka yi musun walam yakru annaha min indillah bus tabbata ba cewa wannan ayoyi mu'jizozin wannan daga Allah madaukaki ne wastaiqanatha anfusuhum duk da cewa sun san karara a gaskiya zukatansu sun tabbata cewa wannan ayoyi na Allah ne amma kuma san rai da san zuciya sai bakunan su suka fada aka san haka nan alimu annaha min indillah ka qaulihi ka ba fada Allah yanda Allah madaukake ce zulman wa uluwa wa uluwa sun faɗi ne da zalimci da girman kai da ɗaukaka ai shirkan wa takabburan sun yi ne da zalimcin shirka da girman kai an an yu'minu bima ja'a bihi Musa da su yi imani da abin da Annabi Musa alaihi salam ya zo musu da shi fanzur Allah ya ce kai tsokaci ka kalla kaifa kana aqibatul mufsidin yaya mugun karshen mabannata banna a doran kasa ya kasance sai Allah madaukake ce walaqad ataina Dawud da Sulaiman zulma
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين na'am وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء Mm.
إن هذا لهو الفضل المبين hasbuka Allah madaukake yace walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma tabbat mun ba annabi Dawud da annabi Sulaiman ilimi ai ilman qada wa mantiq at-tayr wad-dawab wa taskhir ash-shayatin wa tasbih al-jibal mun ba annabi Dawud alayhi salam da Sulaiman ilimin hukumci Allah ya ba su ilimin alƙalanci wa mantiq at-tayr da kuma sanin abin da tsuntsaye suke hadi tsuntsu idan yayi ƙara annabi Suleiman ya san abin da Dawud sun san abin da wannan tsuntsaye suke faɗi waddawa ba ma wai su kare ba hatta da dabobi in tumkiya ta yi kuka sun san abin da take lihi wa taskhirar shayatin kuma Allah ya horan musu da shaidannai shaidannai za su musu aiki kamar yadda mutane za su musu aiki wa tasbihil jibal wa tasbihil jibal da kuma tasbihin Allah na jiyar da su yadda duwatsu suke tsarkakar da Allah madaukaki daga dukkan tawaya وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين annabi Dawud alayhi salam da Sulaiman suka ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah alladhi faddalana wanda ya fifitar da mu bin nubuwati wal kitab da annabci da littahi wa taskhirish shayatin da hore mana shedannai wal in wal jinn da aljannu wal ins da mutane ala kathirin min ibadi absa mafi absa mafi yawancin bayin shi almu'minina mu'minai wa waritha Sulaimanu Daud Sulaiman alayhi salam ya gaji Daud nubuwatahu ya gaji annabcin shi wa ilmahu da ilimin shi wa mulkahu da mulkin shi duna sa'iri auladihi kuma bayan banda sauran ƴaƴan shi wa kana li Daud 19 19 ibnan annabi Daud na da da 19 amma ba wanda ya gaji su Suleiman alayhi salam wa utiya Suleiman ma utiya Daud min al-mulki wa zida lahu taskhir ar-riyah ar-rih wa taskhir ash-shayatin Allah ya ba annabi Suleiman ya gadawa annabi Suleiman abin da ya ba annabi Daud alayhi salam kuma aka dada mishi bayan mulki aka dada mishi Allah ya hore mai iska zai umarci iska ya zo ya dauke shi ya kai shi inda yake so a lokacin da yake so kuma ya tahiya a yanayin da yake so wata tsira shayatin kuma ya hore mai shedan ne imamu qatada muqatil yace kana suleiman a'zamu mulkan min daud wa aqda minhu annabi suleiman yahi daud mulki sannan kuma yahi shi alkalanci wa kana daud ashaddu ta'abbudan min suleiman shi kuma annabi daud yahi annabi suleiman alaihi assalam bauta wa kana Sulaiman shakiran li ni'amillah Sulaiman annabi Sulaiman alayhi salam ya kasance mai yawan godiya ne game da ni'imomin Allah madaukaki wa kana ya ayyuhan nas yace ya ku mutane ullimna mantiqa tayr ai mu an sanar da mu a furici na tsuntsaye samma sautat tayr mantiqa annab nan ya ambaci sautin muryar tsuntsaye mantiqan furici li husulil fahmi min saboda iya fahimta abinda suke fadi kama yafhamu min kalamin nas kaman da yake fahimta daga maganganun mutane sai kala yace wa utina min kulli shay' kuma Allah maɗaukaki ya ba mu kowane annabu, yutal anbiya wal muluk, yana ba duk abin da ya ba annabawa da ya ba sarakai. Abdullahi ɗan Abbas ya ce min amir duniya wal akhira, an ba mu dukkan komi na al'amarin duniya da lahira. Imam Muqatil ya ce annubuwata wal mulk wa tafkhir jin wa shayatin wa riya. Shi kuma Muqatil ya ce an ba mu komi daga duniya na al'amarin annabci da mulki da horewa aljannai da shaidannai da hore iska inna hadha lahu al-fadl al-mubin lalle wannan shine falala ni'ima wanda ta zaman to bayananna sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk